أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan rana ta asabar wanda take daidai da 26 ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da takwas ga watan biyar a miladiyar Isa alayhi salam dubu biyu da ishirin da ɗaya. Za mu ci gaba da tafsirin wannan masallaci na wajen ta takawa da ke cikin Salmanu a garin Bauchi. Insha Allah har yanzu muna cikin surat Yunus.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره وقدره منازل لجعله عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي ja'ala shamsa diya'an shi Allah shine wanda ya sanya rana ta zama haske haske ne mai dumi mai zafi mai ƙarfi na gaske saboda ta dace da hidimar rana ta gasa jikin mutane ta tsumama musu jiki ta tsumama ƙasa kar ƙasa ta zama tana ta yi sanyi ya yawa mutane su ji daɗin rayuwa haske ya shiga ko'ina kowane saƙo cikin ɗakuna ko a gindin garin ka sai kaga ka shiga ka ga meye kake so ka dauka wannan ni'ima ta Allah gare mu kenan dan mu ji dadin rana wal qamara ya sanya wata nuran ya zama haske mara zafi mai sanyi wanda yake ba da sinadari iri-iri mai 'ya'yan itatuwa yake haskaka wa matafiya wurin da za su yi tafiya kuma baya damun mutane don su samu su yi bacci wuri yayi sanyi da shi ma zafi yake da shi kamar na rana to duniya sai ta nemi konewa wa qaddarahu ya kaddara wa wata manazila masaukai inda manzila manzila ita ma rana tana da manzilanta wata yana da manzilansa baka ta wajen sun yi karo ba kowa ya san layin da yake bi li ta'lamu adadal sinina Allah yayi haka ne dan ku san adadin shekaru in ba haka ba sai a dime a duniya a rasa ya za a yi lissafi amma ka san cewa rana ita tana maka lissafin kwanaki wata shi yana maka lissafin watanni lissafin wata daban ne da lissafin rana rana yadda take ba ta karuwa ba ta raguwa amma dai kullum za ta bullo ta buya to sai a ce rana yau rana ɗaya gobe rana biyu har a kai kwana talatin shi kuma wata yana raguwa yana karuwa yana karuwa har ya kai sha biyar ya kama raguwa ya kama raguwa har ya sake zama sha biyar talatin ko ishirin da tara sai kuma ya sai ya sake fitowa kaga wannan yana nuna maka za ka iya lissafa wata ɗaya wata biyu wata uku sai kuma ka haɗa da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda in tace shuhuri inda Allah ya sana ashara shahara kaga ka samu shekara kenan shi ke nan lissafi sai ce don haka ba wanda yake tafiya daidai da yanda Allah ya tsara duniya sai musulmi amma watan kalanda a dikace haka ake tafiya ai daga ganin ma lissafin musulmi ya zamanto ya dace da watan sama ba mai wannan lissafin sai su watan kuma ya dace haka yake tafiya daidai da tsari na musulunci ya kamata ka san wannan shine addinin gaskiya shine addinin Allah Allah ya ce wani hisab saboda ku iya lissafin duk wani abu da kuke da shi kuke kuka tsara wa kanku eh kwana arba'in na baka ko kwana hamsin na baka ko kwana sittin na baka duk za ku iya haɗawa ku lissafa ma kalakallahu zalika Allah bai halitti wannan ba illa bil haqqi sai dan nufin wata manufa babba muhimmiya wato bil haqqi kenan ba wasa yake yi ba yayi ne dan akwai babban manufa shine tsarin musulunci ya tafi da wannan tsarin aikin haji ya tafi da wannan tsarin zuwan wata ramadana yana tafiya tare da wannan tsarin balaga yana tare da wannan tsarin idda yana tare da wannan lissafin lissafin duka nufassirul ayati muke bayanin ayoyi dalla dalla liƙaumin ga mutane ya alamuna wanda suke da ilimi sai suke ganewa nan إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل للتين سسابا واندري والنهار درانا أي رانا أي دري أي رانا أي دري kana gani wannan ya zo ya wuce wannan ya biyo bayan sa wa ma khalaqallahu da abinda Allah ya halitta fi samawati a cikin sammai na mala'iku da rana da wata da taurari wal ardi da abinda ya halitta a ƙasa na dabbobi duwarwatsi mutane tsuntsaye kifaye koguna da duwatsu da sauransu la ayatin wallahi akwai daliloli da suke nuna kadaitakan Allah da kuma ikon shi kansa Allah din bi qaumin amma fa wannan baya zama aya sai ga mutane yattaquna wanda suka kiyaye Allah إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين كاغوا أن لا يرجون لقاءنا وأن بسي إيماني لذا أيتاشن القيامة با waradu su suka amince bil hayati duniya da cewa rayuwar duniya ita kadai ce dan haka suka ce kankance da ita ba sa aiki domin lahira wa ma'annu suka nasu biha da zaman duniya wallazina hum da wa'anda suka kasance gafiluna marabtana an ayatina gabarin ayoyin mu suke nuna kadaitakan Allah na'am
ulaika ma'awahum nar bima kanu yaksibun ulaika waɗannan ma'awahum makomansu annaru ita ce wuta domin sun mutu babu ba su da imani ita wutan nan jaza'an sakamako bima kanu yaksibuna sakamako ne na abin da suka aikata na kafirci da sabe-saben Allah innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين آمنوا كذا عند سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي أيوكا نجي يهديهم الله ربهم أبنجد سيهديهم ينا كليد بإيمانهم sakamakon imaninsu sai Allah ya sanya imani ya zama musu haske to wayannan ne za su shiga aljanna tajarimin tatimul anharu wanda koraman aljanna take gudana ta karkashin gidajensu fi jannatin na'im a cikin aljannan ni'ima na'am da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin da'wahum abinda suke addu'an su fiha a cikin aljanna kullum abinda suke faɗa subhanaka allahumma saboda mamakin abinda Allah ya musu suna tsarkake Allah wata hiyatuhum gaisuwansa a cikin aljanna kowa ya gama da dan uwansa salamun salam eh wa akhir da'awahum karshen addu'an su ana alhamdulillahi rabbil alamin na'am godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ولو يؤجل الله للناس الشر استنجالهم بالكيل لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون na'am Allah subhanahu wata'ala ce walau ajilullahu linnati sharra da Allah yana gaggauta wa mutane sharrin da suke nema fitti ijalahum yanda suke gaggawa bil khair na neman alheri da haka Allah yake gaggauta musu sharri laqodiya ilaihim ajaluhum da tuntuni an halakar da mutane babu sauran Allah ba zai musu jinkiri ba yanda su ba su da hakuri da aka Allah yake kyale mutane su ma shi ma baya da hakuri duk abin da suka yi sai ya rama kamar yanda dan adam an masa alheri ya rama an masa sharri ya rama to da ai yanzu an gama da kowa fa nazar alladhina la yajuna liqa'ana don haka muke jinkirta musu mu bar su har zuwa ajalinsu sai ya kare mu bar waɗanda ba su da imani ba su yadda da za su je lahira ba shi duguyanihim ya amahuna shi ta ɗemuwansu a cikin shishiginsu suna ganin Allah ya bar su sun yi tsawon kwana ba su san talala Allah yake musu ba nan وإذا مس الإنسان الدود آنا لجنبه أو قائلا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى دون مصة كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون نعم Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza masal insanu idan mutum kafiri abduru cuta ya shafe shi masa huduru kenan ko rashin lafiya ko talauci ko wani damuwa da ana a ranar za ka ga yana kiran mu in ji Allah lijan bihi a lokacin da yake kwanci akan haƙarƙarinsa akan gadon rashin lafiyarsa au ƙa'idan ko lokacin da yake zaune au ƙa'iman ko yana yana tsaye duk ba baya da sake dan adam kenan jazi'un idza atahu musiba idza atatu musiba ba tsaye ba zaune zikiri kullum sai ka gani ka ga mutum ya ɗauko farar jallabiya yana yawo da ɗan tasbiya a hannunsa a babban oga to an cire shi a aiki ko kuma a wani abubuwansa sun makale to fa babu ba hutu safiya da yamma a ɗan tasbi ana isu gibari masallaci a Allah ku taimaka mana da addu'a to haka ɗan adam ne in dai ciwo ya same shi ko talauci ko damuwa baya zaune baya kwanci zikiri ya zama zakiru a wannan lokacin falan ma ka tabna an hudurahu lokacin da muka yaye masa cutansa damuwansa tawar da ta yaye marra sai ka ga ya koma kan kafircinsa ko tsaurin kansa ta'allam yad'una ila durrin massahu kamar bai taɓa kiran mu zuwa mu taimake shi akan wani cuta ba sai ku neme shi ku rasa bat ba za ku sake ganin sa ba a ce ai yana Abuja to haka dan adam yake mutane ba su ba su girmama Allah ba su girmama da alamar rashin girmama malami da kace taimake kuma da addu'a alama ne na rashin girmama Allah dan duk mutumin kirki yana girmama dan aika in ka in ka aiki mutum wani wuri zaka girmama shi saboda girman wanda ka aike shi wurinsa to haka ne to haka ma kafirai suke lokacin da ciwo ya samu sai su manta da gunki su manta da komai su manta da tsari duk an buga bata ci ba sai a goma ana Allah Allah wayyo Allah wayyo Allah ana warkewa an manta da Allah da ake kira sai a goma kan tsari kuma Allah ya sauka na'am kazalika haka dai yanda ka ganin nan zuyina lil musrifina aka kawata wa mabarnata ma kanu ya amaluna abinda suka kasance suna aikatawa yayi musu kyau suna ganin suna da wayo suna da dabara nan ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce a a wala qad halakana alquruna mun halakar da karnoni an ce karni shekara 100 na al'umma al'umman da suke tsawon da suka shekara tsawon shekara 100 ana ce sun yi karni daya sai ce karnin suwani karnin suwani min qablikum kafin ku kafuran makka lamma zalamu lokacin suka zalunci Allah da kafircin su waja'atuhum ko suka zalunci kansu ma za a ce da kafircin su waja'atuhum rusuluhum manzannin su suka zo musu bil bayyinati da hujjoji da suke nuna gaskiyan aikan da Allah ya yi musu amma kanu li yu'minu ina ba su kasance sun yi imani ba kazalika yanda muka halakar da muka halakar da wayancan najzil qaumal mujrimina haka muke saka wa mutane masu manyan laifuka ba su mai mun halakar da su na'am ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم sannan ku muka sanya ku kala'ifa mamaya min fil ardi a bayan ƙasa min ba'dihim bayan su kowace shekara ɗari akan samu duniya ta samu kalifofi ne eh duk shekara ɗari to a na zamanin mu to duniya ta kan samu kalifofi ne saboda idan da za a ce kai an fara da kai a shekaran farko na shekara ɗari tun Allah ya maka tsawon shekara ka cika shekara ɗari to duk wanda ka samu a duniya za ka ga babu su sai ɗan tsinta tsinta shi kuma baya da amfani bai san ma mai duniya take ciki ba yana can yana daki ko yana kwance a gado ko ana nan dai ba a mutu ba ba a yi rai ba to shi yasa ake ce mana ake cewa karni kale khala'ifa mutane su zama bayan sun kare wasu su sake zuwa su zauna ku kare wasu su zauna Allah shine warisi ba wanda ya san abin da yake faruwa sai dai an gani a rubuce a cikin littattafai to Allah haka yace to ku bai muka sanya ku kalifofi fil ardi a bayan kasa min ba adinin bayan wa'ancan sun shude linan zura kaifa ta'amaluna dan mu duba mu gani kun kuma wani irin aikin za ku yi za ku yi aiki ne mai kyau ko za ku yi irin na magabatan ku da suka gabace ku na'am وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا في بقرآن غير غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أكاب إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Na'am, wai za su la alaihim ayatuna an karanta musu ayoyinmu na Alƙur'ani bayyinatin masu bayani dalla dalla alal ladina la yarjuna liqa'ana mutanen da basu yi imani da komawa gurin mu a lahira ba sai su ce ihi bi qur'anin gairi hada mu dai muna son karatu amma ba irin wannan ba ka canja ka kawo wani karatun da ba zai zagi gumakan mu ba ka canza ka kawo wani karatun da ba zai bata ayyukan mu ba ka canza ka kawo wani karatun da ba zai soki halayen mu ba su sun fi son a kawo abin da zai zamanto ya ce a yi abin da aka ga dama shi ko qur'ani yana ce karfe karfe sai su ce to ka kawo wani karatu wanda ba wannan ba ko ka canja shi ko da Allah ya baka kenan sai ka canja da gangan kun ga gaya musu sai ma ya kunu li an ubaddiluhu an baddilahu min tilqa'i nafsi bai yiwuwa gare ni ni in canza shi dan ganin dama na in Allah ne ya canza shi kenan yaya zan canza abin da Allah ya kawo ai ni ban isa ba in attabi ba abin da nake bi illa ma yuha ilayya sai abin da aka min wahayi yanda aka kawo haka zan ba ku ban isa in canza ba in ni ni ba irin ku bane akabu ina tsoron in asaitu rabbi in na saba ma ubangiji na na canza sakonsa azaba yawmin azimin yin azaba a ranan nan mai tsananin tsoratarwa na'am قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا kun تعقلون gaya musu lausha Allahu da Allah ya so ma talautuhu alaikum da ba ni nake karanta muku littafin nan ba ni ma ba da Allah ya dora mun ba sai ya zama ina can ina hutawa na wani ne Allah ya dora masa wannan aikin yazo yana isar muku wala adarakum bihi da ban zo ma ina sanar da ku wannan ba faqad labistu fikum umran ai na zauna a cikin ku shekaru da yawa shekara 40 ina zauna a cikin ku na taba cewa ku zo ku yi kaza ko ku bar kaza ko Allah ya ce mun kaza ban taba faɗan haka ba kun ga ba abin da ya kawo rigima tsakani na da ku sai lokacin da na zo na kawo muku wannan aika na zauna tsawon zamani shekara arba'in min qablihi kafin wannan littafi ba na muku magana ba na ce ku yi kaza ba na ce ku bar kaza in to me yasa ba za ku yi hankali ba afala ta aqiluna ku ba ku da hankali ne ba za ku gane cewa eh tunda kuka ga na canja hali na zo ina muku wannan wa'azi abu ne wanda ya zama dole a kai na ba
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون wannan kallon mu waye fi zalunci ai ba wanda ya fi zalunci ne man iftara ala Allah kadiban fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ga Allah ya ce Allah yana da tarihi ni da nazo ina hana bautan gumaka ni ne zai zama an dame ni ni ne ake ganin laifina amma wanda yake bautan abin da baya da amfani baya da asali kuma na ƙarya shi ba a ganin laifinsa ai ba mai laifi irin wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah aw kazzaba bi ayatihi ko kuma aka masa ayoyin Allah ana masa nasiha ya komo kan gaskiya ya karyata ayoyin ya ki aiki da su ba mai laifin sa innahu kusan yadda al'amarin yake la yuflihul mujrimuna su fa masu munanan laifuffuka na kafirci ba za su rabbanta ba
ويعبدون من دون الله ما لا يدرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون wa ya'buduna abun mamaki sai kaga suna bauta ma ma la yadurruhum abinda ba zai iya cutar da su ba in ba su bauta masa ba wala yanfa'uhum ba zai amfanar da su ba in sun bauta masa duk uwar uban su daya min dunillahi ko ba bayan Allah in dai gunki na ceto na amfani to ya fara a duniya ya ceci kansa in an kunna wuta a tocin da yake ciki me yasa sai masu shi sun ɗauke shi sun gudu da shi in ba haka ba shi ma jahannamansa ta zo ai in gunki na amfani a nan duniya za mu fara gani ya yi wa kansa amfani kafin ya yi ma wani ba ka yi wa kanka amfani ba ne za ka yi amfani ma wani Ah, waya kulu na sai su rinka cewa ha'ula ishi ba ha'una inda Allah wayannan su ne masu ceton mu a wurin Allah to su cece ku a duniya man kafin a je wurin Allah lahira wal ka gaya musu kace atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu wato kuna kokarin ku ba wa Allah labarin wani abu da bai sani ba kenan cikin samawati a cikin sammai wala fil ardi wala a bayan ƙasa Allah bai san akwai wasu abokan tarayyarsa wanda su suke aiki nasu daban shi kuma yana nashi daban ba yanzu Allah ne za ku gaya masa ya san akwai don bai san da waɗannan dan dai shi ba shi yace waɗannan abokan tarayyar sa bane to idan kuma ko har kun gano abokan tarayyar sa ne kun ga ba da sanin sa ba kenan to ba da sanin sa ba kenan wato yanzu kuna bukatan ku sanar da shi ga wani abu a bayan ƙasa da ya halitta ko a sammai da ya halitta wanda bai san da shi ba abinda kuke so ku gaya wa Allah kenan subhanahu sarki ya tabbata ga Allah gabarin abokin tarayya wata'ala ya ɗaukaka amma yi shirkuna gabarin abin da suke tara shi da shi na abokan tarayya وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون na wa ma kana nasu mutane ba su kasance ba illa ummatan wahidatan al'umma ɗaya suke eh suna kan addini guda ɗaya shine addinin musulunci tun daga zamanin annabi adam har zuwa annabi nuhu Allah ya halitta su sun san akwai Allah sun san akwai addini sun san akwai annabta suna riƙe da da imanin suna akwai Allah akwai annabawa faktalahu bayan haka sai al'umma suka saba suka wasu suka ɗauki musulunci wasu suka ɗauki kafirci walaula kalimatun sabaqat ba dan kalma da ta riga ta riga ya buzurra duka daga ubangijin haka ya shirya ba zai rusa duniya ba sai an yi tashin alkiyama la qudiya bainahum da tun da wuri aka yanke hukunci tsakanin su tun duniya aka halakar da wanda yake halakakke fi ma fihi kalifuna cikin abin da suke sabani a cikin sa na kadaitatan Allah ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتبهوا إني معكم من المنتبهين ويقولون كافرا كفرنا سوى يا رسول الله laula an unzila alayya ayatun to shi wannan annabin shi ba a kawo masa mu'jiza ne ai sai a sauko masa da mu'jiza min rabbihi daga ubangijin sa yanda aka saukar wa annabawa ya zo da sanda mana mai zama maciji ko hannu mai yin haske ko ya fito da taguwa ko wani abu makamancin haka wa kul ka gaya musu ka ce inna mal gaibu lillahi Allah shi ya sani mu ba mu da sanin abin da yake fake shi ya san yanda zai yi muku shi ya san irin annabin da ya zaɓa ya tura ba lalle ne irin aikawa mu'jizar da wancan annabi yake da shi shine wannan zai zo da shi ba in kana maganan wato maganan fanfajar min husnata asharata aina to idan daga a jikin dutse isnata asharata ainan sun bulbulo to shi daga jikin yatsu biyar ne uyunu suka fito na ruwa ko ba haka ba in kana maganan a baki mujiza irin ta taki irin ta annabi zulkar naini shi ai ai buraka aka baki ko ba haka ba in kana maganan ya zamanto yana yana yana da wato kaman su sanda da sauransu ai shi mujinsa ta fi karfin ayi amfani da sanda shi sanda ma ya kan bayar ne ta zama toce ana yawo da ita kamar yadda annabi Musa yake da sandan tana haska masa jeji haka ya ba ɗaya daga cikin sahabban sa sanda ta haska masa har zuwa gida ba shi kansa ba in kana maganan ya je ya yi magana da itaciya ko ya je jikin itaciya ko wani abu to shi itacin yake kira ja adlija ta watil ashjaru sajidatan tansi ilayya ala sajid bila qadami saboda haka shi mu'jiza wanne ne bai zo da shi ba sai dai irin yanayin nasa daban da na wa'ancan to amma suna cewa wai me yasa ba za a ba shi mu'jiza irin na wa'ancan ba to ka ce Allah shi ya san abin da zai yi ba wani ne zai ce ga abin da zai yi ba fantazuru ku jira dai inni ni ma'akum ni ma ina tare da ku minal muntazirina daga cikin masu jiran abin da Allah zai yi in na halakar da ku ne in kuma na rinjaye akan ku ne to duk dai wannan Allah ne zai yi na'am وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وإذا أذقنا الناس إذا muka ɗanɗana wa mutum kafiri rahmatan rahama kamar ruwan sama ya samu ko ya samu wadatan abinci aka yi girbi mai kyau min ba da dara'a bayan tsanani kamar fari da talauci masathum wanda ta shafe su iza lahum makarun fi ayatina sai kuma su zo suna ƙaryata ayoyinmu bayan da sun san mu muka yi yanzu kuma da suka samu ni'ima sai su danganta aikin ga wani daban eh ko su ce yanayi eh shi ya zo mana da wannan ko su ce ai an samu ai dama wannan shekaran shekara ne na yanayin ruwa mai yawa su ɗaga abin daga hannun Allah su kai ga kansu wani lokaci an yi ruwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam da ya fito yace Allah subhanahu wataala ya ce asbahan nasu mu'minun bi wa kafirun bi yau an waye gari akwai wanda ya imani da ni akwai sun waye gari yau mutane sun waye gari akwai mai imani da ni akwai kafiri wanda yace musulmana bi haulillahi wa bi quwwati fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wanda yace yau an mana ruwa dan kar da karfin Allah da ikon Allah yau Allah ya taimake mu ya ba mu ruwa wannan yayi imani da Allah ya kafirce wa tauraro amma man kala mudirna bi nau'i kaza au kaza au kaza au kama kala yace wanda yace an mana ruwa da nau'i kaza ko tauraruwa kaza ko menene ko kaza fa zalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkari wannan ya kafir sai mun ya imani da tauraro saboda haka ba a dangana aikin Allah ga wani Allah sai wa shi yayi sai dai in an ce a'a wannan yanayi ne da Allah ya saba gudanar da al'adarsa kaza to shi kenan amma a ce wai wannan yanayin ne yayi wannan kafirci ne shine Allah ya ce sai su waye gari kuma sun kafirce da ni'iman nan da Allah subhanahu wata'ala yayi musu na'am kul kace kulillahu asra'u makaran to eh kace musu wa idza lahum makarun fi ayatina ko eh suna ba'a da ayoyin mu suna canjawa kul kace musu Allahu Allah asra'u makaran shi yafi gaggawan maganin makircin masu makirci inna rusulana ku sani mala'ikunmu na rusul ba mutane annabawa ake nufi mala'ikunmu ya kutubuna suna rubuta matan kuruna makircin da kuke yi na canza wato aikin Allah zuwa ga waninsa nan هو الذي يصوركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجعلنا بهم بهم طيبا وجعلنا بهم بهم طيبة وفرحوا بها جاءتها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أهيد بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين نعم هو الذي في الله شيني وانا يسيركم wanda yake tafiyar da ku fil barri akan sararin ƙasa ku taka da ƙafanku wannan ma ni'ima ce in ya ga dama sai ya naɗa ƙafanka ka ja da gindi ko ka rinka dogarawa da itace ko kuma ku hau kan dabbobi kaman dawaki da raƙuma da jakuna da alfadarai wal bahari shine yake tafiyar da ku a cikin teku ku hau kwale-kwale ku hau manyan jiragen ruwa kuna yawo a kai da kaya masu nauyi bai nutse da ku ba hatta idza kuntum fil fulki har lokacin da kuke cikin jirgin ruwa manya manya na teku kenan wajaraina bihim jiragen ruwan nan suka gudana da su ga kaya sun sun jibga suna son su je miliyoyin kudin su je su yi fatauci ga su kansu a ciki ko birihin tsayibatin a yanayin iska mai taushi tana tafiya da su sululululu cikin lafiya farihu biha sai su ta nishaɗi suna jin daɗi da tafiyan da suke a cikin jirgin ruwa ɗin da dukiyansu wa farihu biha suka ji daɗi da tafiyan ja'at harihun asifun sai kuma Allah ya motso da wata iska mai tsananin bugawa ta taso ta rinka tura ruwa yana to yana tozo yana faduwa yana tangal-tangal da su waja'ahumul mawju min kulli makanin lokacin da ruwan ya rinka hura iska ya rinka hura ruwan yana yin tozo yana raƙumi yana bugan junansa sai ya yi ta da kumfan kogi ta ko'ina ya kewaye jirgin nasu wazannu sai su tabbatar annahum uhida bihim lalle fa zukan halaka ta zo musu to a wannan lokacin duk za ka je babu lata ba uzza ba manata babu wani gunki ko wani wani bokanka ko menene kawai sai ka ji da'awullah suna kiran Allah shi kadai mukhlisina lahu dina suna tsintsinta masa jayya babu shirka babu tara shi da wani suna ce la in ajaitana wallahi ya ubangiji in ka tsere da mu min halihi daga wannan halaka mu halaka dukiyarmu ta halaka lanakunanna min ash-shakirina wallahi za mu maka godiya iyakan godiya ba za mu bauta wa kowa ba sai kai falamma najjahu falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haqq يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجئكم فننبئكم بما كنتم تعملون نعم فلما نعم falamma an jahum yayin da ya tsayar da su izahum sai ga su ya bugu na fil ardi suna zalunci a bayan ƙasa bi gairil haqqi ba akan gaskiya ba su rinka zaluntan haƙƙin Allah ɗauka su ba mu waninsa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma bagayukum ala anfusikum zaluncin ku da kuke yi kuna wa kanku ne fa domin sakamakon zaluncin ku a kanku zai koma. Mata'ul hayatid duniya in dan jin dadin duniya kuke kafurci kuke bauta ma wani Allah to iya jin dadin dai dan kalilan ne a wannan rayuwar a wannan rayuwar duniyar da kuke ciki summa ilaina marji'ukum sannan makomanku kuma yana gurin mu inji Allah bayan kun mutu fanunabbi'ukum mu ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abinda kuke aikatawa ba labari na baki ba a'a za a yi muku hisabi a saka muku da ayyukanku nan إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا حتى إذا أكلت الأرض ركوفا وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا أتى أمرنا ليلا أو نارا فجعلناها رصيدا فجعلناها رصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نعم إنما مثل الحياة الدنيا أي مثال رأيوان الدنيا دكوكي سكي sama'in kamar misalin ƙasa ce wanda aka yi ruwan sama anzalnahu muka saukar da shi mina sama'i daga sama faslada bihi nabatul ardi sai tsiran ƙasa ya jirgin tuɗanya da wannan ruwa ruwa ya sauka ya jijjiga ƙasa ƙasa ta jiƙa ta kukumbura ta ɗauki iri ta ɗauki tsire-tsire mimma ya kulun nasu ta tsirar da abin da mutane suke ci na alkama da sha'iri da shinkafa masara dawa kankana lemo da sauransu da su acca da su gyaɗa wal an'amu da kuma irin irin da ba mutane ne suke ci ba wanda dabbobi ne suke ci shine ciyayi iri iri su gadagi su ciyawa mai taushin nan ga sunan iri iri Allah ya tsirar da su dan kuma dabbobi su kuma su samu nasu hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha har sai lokacin da ƙasa ta yi kwalliyanta ta yi kore shar kure-kure suka fito suka gama ko'ina kowa ya duka waje zai ga abun abun ban sha'awa nan kore nan kure-kure nan yalo-yalo nan gashi nan dai ga ruwa kuma yana ta gudu wuri kuma ga sanyi ga daɗi to har lokacin da ƙasa ta yi kwalliyanta to sai Allah ya ɗauko wato misali na farko sai ya haɗa shi da misalin ƙarshe wato misalin haka shine misalin duniya to amma sai a saboda ijazi sai aka ba da natija aka haɗa shi da misali wato farkon zuwa inda ƙasa ta yi kwalliyanta sai aka sai aka tattara natija a gurin ƙasa ta yi kore ta kyar to shi ne ku mutane kun tona ƙasa kun jiggina kun yi benaye kun yi hanyoyi kun yi kamfanoni kun yi wutan lantarki kun yi kun sa tayar tayar kun sa mabus mabus kun yi kwalliya ko ina duniya tana kyalkyali ana cewa kai an ci gaba dubai kenan ko irin su america ko ina ne ko to yanda wurin yake to haka kuma damuna gonaki suke yi a ga gona ta yi kwalliya gona masara ta yi goyo kabewa ta fitar da 'ya'ya menene kubewa gashi nan ta yi fure ne ko ina ya kyau to haka duniyar ita ma ta yi kyau to ina ce ta san yanda Allah yake da wancan din dai ta san yanda Allah yake da gonar ta san yanda Allah yake da su masaran ta san yanda Allah yake da wa'ancan abubuwan yanzu ina suke ko ba a yi su goma ne bara an yi su yanzu ina suke babu an share gurin biya dindige an daddake ba ka sa alama ko to shine sai Allah ce to wannan duniyar ta kuma da kuka gina kuka yi benaye kuka yi wajen kwalliya kuka yi hanyoyi kuka yi jiragen ƙasa masu gudana ta ƙarƙashin ƙasa lantarki masu ƙyalƙyali birane masu ban sha'awa masu walƙiya to fa yace to bayan ƙasa ta yi wannan kwalliya wazzayya ta ɗauki ado wazzayya ta yi kwalliya wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha mutane suna cewa su ne developing country su ne kasashen da suka ci gaba su ne kasashen sufafawa su ne menene har sun ɗauka ma su suke iya yadda suke ga dama da ƙasa haka za su yi to sai lokacin tukunna ataha amruna umarnin Allah zai zo wa ƙasa lailan ko da daddare ne au naharan ko da rana Allah ga dama duk lokacin da ya ga dama haka zai yi faja alnaha sai mu mai da duniyar taku hasidan a rugurguje a dandake a niƙe ka allam ta gana bil amshi sai ka ce bata wadatu ta irin wannan kwalliya ba jiya to Allah haka zai yi in za a yi tashin alƙiyama saboda haka in dai kana ganin ana yin damuna a yi rani a sake damuna a yi rani to ana nuna maka za a yi tashin alƙiyama duniyar na yadda aka rushe gonakin nan suka zama babu masara ta yi tsufa daga koriya ta zama mai yalo yalo daga nan ta zo fari ta zo ta faɗi ta yi lankwasa kan ta yi ƙasa tsufa kenan ko kowa ya tsufa shi kenan kuma sai sai a girbe a girbe a dandake dabbobi su zo su ci a tattake ya zama gari kuma ma har a zo a lake gurin babu to haka duniyar ma za ta zama lokaci na zuwa wanda yake yin wancan shine zai yi wannan din kuma yana yin wancan ne don ya maka ishara zuwa ga wannan din shi yasa ya fara mana rihazar da covid-19 da corona yace kowa ya je gida kar wani ya fito aka kulle komai kamfanoni su tsaya duk abu a tsaya kaga aikin Allah kenan ana ta wa'azi a daina shan giya a daina neman mata a daina zuwa fasikanci a daina zuwa holewan iskanci a daina ne ba su daina ba amma da Allah ya kawo ma ya alamu junuda rabbika illahu da aka kawo junudan rabbika cikin lokaci ɗaya su da kansu ce kowa kar ya fito a kulle ko ina Allah ya ce kar wani ya fito an kulle ko ina kamfanoni an daina motsi a duniya kowa ya Allah ya kulle shi to tunda Allah ya yi haka yana nuna maka alamun cewa ran da aka tashi babban to shi kenan Allah ya sa mu dace waja'alna hasidan ka allam ta gare bil ardi kazalika haka nan dai nufassilul ayati muke bayanin ayoyin shiriya dalla dalla amma fa ba ta amfani ba sai li qaumin ga mutane tafakkaru na su wanda suke da kyakkyawan tunani suke tunawa su gane cewa lalle Allah mai iko ne bisa dukan komai na'am والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله الله ya yad'u yana kiran ku ne ila daris salami zuwa ku yi aikin da zai kai ku aljanna Allah yana muku kira ne ku yi aiki wanda za ku samu tsira ku shiga aljanna yana son ku da alheri waya hadi yana shiryar da bayinsa yana shiryar da amma fa wanda man ya sha'u wanda ya so Allah ya sa masa hanyar hankali da basira na fahimta to sai ya shiryar da shi ila siratin zuwa ga tafarki mustaqimin madaidaici Allah yana kiran bayi zo su aiki su shiga aljanna eh amma bayi kullun su kuma kokari suke su tsubale su aikata aikin da zai kai su wuta Allah ya tsare mu sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhul karim wa nanu ala zalika min ash-shahidin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم مقداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين